باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوتا جماعة ثانية هجرا منذ صلى الله عليه وسلم شكرا دبودي لدري أربعين دبيان أكرت اللتافي التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح littafin da babban malami a shekul allama ahmad ibn ablatif azabidi ya rubuta wanda imamu zabidi an aihe shi jira tana da shekara 813 ya rasu 813 Allah subhanahu wa ta'ala cikin shi da rahama Allah sanya albarkacin abin da za mu karanta a wannan muktasar za mu tashi kitabu na goma kitabu na goma shine kitabul jumu'a shine na goma ko na sha ɗaya ne ko kitabul jumu'a shine kenan kitab na goma sha ɗaya a kenan at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da yake takaito hadisai waɗanda suke a cikin sahihul bukhari tare da shahewa isnadansu da kuma maimaicin da aka yi kuma tare da amfani da tarjama babubuka na Imam Bukhari don saboda zakulawa fiqhu wanda yake cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljumu'atu kamar yadda malam ana yace kitabul jumu'a bayan ya bude da bismillah kenan da yima da yima shi jimun damma mimun damma kenan aljumu'atu aljumu'atu kenan aljumu'atu wannan mafi yawa kenan akan haka suka tafi kenan saboda kenan yima mimun damma taba'an kenan li dammil jimi suna ne na wanda aka tsago daga al-ijtima al-ijtima shine tattaruwa kenan na mutane ijtima li salatul jumu'a ko kuma a yi masa sukun kenan a ce aljum aljum'atu kenan ayi sukun ga mimun hafiz ibn hajar Allah ya ce da rama cikin fatahu ya ambata fuskoki daban-daban wanda suka sabbaba aka kirayi sallar juma'a ko kuma yinin juma'a da sunan aljumu'a ko kuma aljumu'atu ya ce saboda tattaruwa da suke a ranar tun kafin zuwa addinin musulunci da dai waɗansu fuskoki daban-daban waɗanda ya ambata Allah cikin shi da rahama bayan bismillah malam sai wara da babu fardul juma'a baban da zai bayyana mana farlanta sallar juma'a kenan matakin farko la'alla wani zai tambaya menene hukuncin sallar juma'a to shi yasa yace babu fardul juma'a baban da zai bayyana mana farlanta sallar juma'a kenan inda za tambaye mu menene hukuncin sallar juma'a zamu ce kenan farilla ce hadisi na farko shine hadisi na 472 na Abu Huraira an Abi Huraira radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah bayda annahum utul kitaba min qablina thumma yawmuhum alladhi urida alaihim fahtalafu fihi fahadana Allah fahadana Allah lahu فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد daga sayyidina Abu Hurairah al-Qarin ra gare shi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya jama'a ki sala sai na ce nahlul akhiruna nahnul akhiruna mu al-umma ta musulunci umma muhammadiyya mu ne al-akhiruna zamana mu ne kenan na ƙarshe zamani na ƙarshe daga al'ummomi amma asabi kuna yau kiyama wanda kuma mu ne marigaya wanda za mu riga duk ragowa ran alkiyama sabi kuna wanda muka fifici ragon al'umma sabi kuna waɗanda za a fara musu hisabi kamar ragowar al'ummomi kamar yadda nan sarata wata ya ce almakadun lahun kamar alkhalaik waɗanda za a fara yi ma hukunci kafin dukkanin halittu tare da cewa mu ne muka zo da ƙarshe a ƙa'ida wanda ya zo ƙarshe kaga kamata ya zama mu shi ne kenan ƙarshen hisabi to amma saboda fadalar musulunci fadala al'umma musulmi sai zamanto kenan mu ne za a fara ma hisabi shi yasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Najdi a risalar Shifatul Islam iya daga abin da ya riko jiko akan fadalan musulunci wannan hadisi wannan hadisin ce yana daga abin da yake nuna ma fadalan al-Islam shine al'ummar musulmi a ranar kiyama mu ne za a fara yi ma hisabi har sai mun shiga aljanna tuni mun zama 'yan birni a aljanna sannan kuma ragowa ne sai su biyo baya to kaga dukkanin inda aka ce maka as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna duk inda aka ce ma na farko abu to lalle akwai kenan me saukakawa da kuma tausasawa nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyama bai da annahum duk da cewa su bai da annahum duk da cewa su ko kuma ghayr annahum tare da cewa su bai da annahum utul kitaba min qablina duk da cewa su an ba su littafi kafin mu ko dai bai da ya zaman to kenan gaira istisna'iyya ce kenan ma'ana sai dai cewa su sai dai cewa su an ba su littafi kafin mu imamu shafi ya ce min ajil ma'ana ana nufin dan saboda kenan utul kitaba an ba su littafi kafin mu haka kuma kenan da dama sun kawo wasu kenan fuskoki kin waɗanda suke na daban amma cewa istisna'i ne kenan gaira annahum sai dai cewa sun utul kitaba min qablina an ba su littafi kafin mu thumma hadha yawmuhum alladhi urida alayhi sannan wannan ita ce yinin da aka farlanta musu amma faqtal kufi sai suka zama sun dinga sabani suna kwambawa kwambaya a cikin wannan dama kuma Allah subhanahu wataala ce ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina bas zaman to ba sun yi sabani wadanda aka ba littafi sai bayan hujja ta zo musu Allah ce innama ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fi an sanya ranar subdu ga waɗanda suka zamanto sun yi sabani a ciki shi yasa manzo sallallahu alaihi sai ce fakhtalafu fihi sai suka yi sabani a ciki fa hadana Allahu lahu sai Allah subhanahu wataala shirye da mu mu umma muhammadiyya lahu ga yinin juma'a fannasu lana fihi tab'un fannasu ragon mutane lana fihi lana a dangane da mu fihi a yinin juma'a tab'un suna bin bayan mu al-yahudu gadan yahudawa ranan subdu kenan kashe gari wan nasara ba'da gadin su kuma nasarawa su kuma bayan washe gari kenan ranan lahadi amma mu sai ubangiji subhanahu wataala ya datar da mu su da aka bujiro musu da juma'a sai suka tsaya suna inda inda wanda kuma sabani sharri ne iya daga sababin da yasa aka dauke ta ayinan ranar lailatul qadari kaga manzo Allah sai ya fito sai aka samu wadansu a tsakankanin su sun samu kenan jayayya da kuma sabani a tsakankanin su arwaya ta musulmi ya zo da lafazin nahnul akhiruna min ahli dunya mu ne na karshe a duniya wa sabiquna yawmal qiyamah al maqatiyyu lahum qabla al khalaiq wanda za mana hukunci kafin halittu abinda ake nufi da asabaku namu shine kenan tattarar da fadla da muka yi na wannan yini kin shine ihrazul fadilati al-yawm as-sabiq bil fadli tattarar da fadla wannan yinin wanda ya gabata amsa kenan fadla shine ranar juma'a duk da cewa subdu ta gabace shi duk da cewa lahadi sai dai ba za a iya suranta tsakankanin kenan ranar juma'a da kuma ranar asabar ba imam muslim ya fitar daga hadisin abu huraira da huzaifa manzo Allah sa sai ce adallallahu an juma'a man kana qablana wanda suka gabace mu sai su aka tabar da su aka fitar da su daga ranar juma'a saboda rashin ladabin da suka nuna saboda haka sai zama mu kuma ladabin da muka yi sai Allah subhanahu wataala ya datar da mu abin da yake bada shaida cewa sababin da suka rasa ta kenan sabanin da suka yi tafsirin da mujahidi akan inna ma ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fi ya ce a radul juma'a juma'a ke na aka yi fa aka taru sai suka kuskure wa aka zo sabta makanan sai suka karɓi ranar subdu kambacin wannan sau da haka wannan sai jayo ko kuma akwai ihtimalin ce a saɓanin shi ne saɓanin yahudu da nasara a cikin wannan kamar yadda shi ma ibn abi hatim a tafsirin shi ya fitar ta sarihan cewa kuri da alaihim yawmal juma'a bi ainihi ran juma'a ne aka farlanta musu da ainihin shi fa abau amma kuma sai suka ki ya ce inna ma farada alal yahudul juma'a fa abu وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا سكتي آبا من رب علي موسى أي رسول الله بها نتكومي با فاجعله لنا mu a sa mana subdu tunda ita ce ranar da ba a koyin ba kwacu ila alaihi shi yasa da suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar subdu ba sai suka ce kenan sai Allah subhanahu wataala ya huta shine wai suka dauki ranar ranar hutu da kuma wasu ibada su da abin nan saboda haka kaga wannan kuma malamai suka ce ba abin mamaki bane saboda ai dama ya faru sabawa akan umarnin Allah ba wannan bane farko akan yahudawa Allah subhanahu wataala ce musu wadkhulul bab sujadan wa qulu hittatun ku shiga kofar kuna masu rusunawa ku ce hittatun muna roƙonka kankare mana zunubin mu kaga sai suka ki fadin abin da aka gaya musu sai suka ce hittatun fi sumbula kuma su ne suka ce sami'na wa asaina kenan ba abu mamaki bane in aka ce an bujiro musu da ranar juma'a suka ki saboda wasu malamai suka ce to ya za a bujiro musu su kiya to kaga waɗannan ayon da suna nuna cewa ai dama ɗabi'a su ce a ga musu abu su zamanto sun kiya annabi musa alaihi salam Allah umarce su ku shiga wannan garin ku yi yaki amma me suka ce idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'id da kai da ubangijinka ku je ku mu za mu tsaya ana ka gani to sai Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim to an hana ta a gare su muharramatun ay mani'atun alaihim an hana su an hana su shiga wannan garin samu zama na dindindin saboda haka an haramta musu kenan shiga saboda wancan rashin tarbiyyar da suke da wancan rashin ladaba shi yasa ko sun shiga karshe dai mi sai an fatattake su kamar yadda a baya aka yi to haka kuma wannan ma dan lokaci ne dai Allah bai gaugawa da gaugawan mutum amma zaman su na dindindin anan da ma ba nasu bane na dindindin kamar yadda masu dan dama dama a cikin su sun san haka shi yasa suke fansama duniya wasu je labanan wasu je su jordan wasu je su kaza wasu masu je irin su amurka duk su zamna suka ce waɗance 'yan karambani ne mu ƙasar nan tun da suka ce tun da aka tsine musu a halshe annabi dauda da wannan kenan ba su da su ƙasa ta dindindin kuma tun da suka yi rashin ladabin wannan kenan su kawai 'yan tangaliliya ne zancen a zo a ce dole ne sun kama guri sun zamna su ma ƙasarsu mai zaman kansu kenan karambani ne za a ja musu kenan fitina shi yasa su suka ki zama a gurin su kuma masu tsaurin kai su kuma suka je suka zauna wannan kenan sai nuna fadla wadda take ta ranar juma'a da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala datar da al'umma musulmi hadisin zamu ga dalili ne a bisa fadlan juma'a kamar yadda Nawawi ya faɗi sai kuma farlantin juma'a din da yace furida alaihi sai Allah subhanahu wata'ala farada alaihim wa alaina fadallu wa hudina sai suka fata mun kuma sai aka shiryar da mu wanda kuma lafazi na farada kutiba duka yana daga alfaz waɗanda suke nuni kenan amsa farlanta abu wannan sai nuni amsa farlancin juma'a kamar yadda shine dalilin da yasa malai tarjama babu yin wanda kuma tare da hakan zaka ga saboda raunin imani na wasu tare da irin fadilar da take tattare da sallar juma'a da ranar juma'a amma sai kaga wasu ana juma'a yana shagaltuwa da ni kasuwanci wanda Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah Allah ne kira to kai ba mai imani bane ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati ya ku masu imani sai Allah ce to da zara an kira fas'au ila dhikrillah ku yi tattaki ku tafi zuwa sallata sallar juma'a wa zarul bay ku bar kasuwanci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun da wuya kaga dan kasuwar da yake tsaya yana gadi ko na kasuwanci ko na inda inda ida sallah can aida can bari ta lokaci kaza bari ta sai je nemi ta karhe biyu ya nemi ta waye kullum wani ka tambaye shi a yan kasuwa akwai inda ya shekara bai samu cikakken juma'a ba da koyon da abin da duniya sai ya ji an huta da ikama an fara ma da gudu sai je shi iya nesa an yi wani abin ba a yi ba wani shikenan dai haka na mata to irin wannan in ka kalle su a kasuwa su ne wahalalu kuma ko nawa ka ba su ba su ci gaba ko nawa ka ba su su irin wannan ba su ci gaba saboda shi Allah ba a mai dubara ubangi shine mai sa arziki wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'alaka rizqan nanu nasuku duk dan kazo da bai kula da kasuwa zaka kaso shi ba albarka au hala zaka gan shi akwai inda in lokacin sallah ba san su su je sallah ba ba za ka taba samun su ba akwai inda shi tun da kake baka taba ganin shi ba a sahun gaba a sahun gaba dai ka gan shi wannan shi ba da mu shi bane abada duniya kullun kaman munafiki a masabuki yake to irin wannan su ne zaka ga mafi yawa in kaga duk mai wasa da sallah sai kaga yana wahale sai kaga yana wahale amma ko mai aikin wahala ko mai sabke ka zaka gan yana kula da sallah sai kaga wutar ya ci gaba mutane ne wanda zaka samu cewa da farko da ko suke kuma sai su zaman tu masu kuɗi na fitar hankali saboda mai ci wannan aikin da suke ba su tozartar da sallah ba to amma duk yawan dukiyarka in ka zaman to kana tozartar da sallah to iya daga sababin da yake sawa kare arziki wasa da sallah wasa da sallah saboda haka shi yasa ubangiji subhanahu wataala ganin hadarin wannan da shayuwa tabewa sai ce ya ayyuha alladhina am la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun khasiruna fid dunya khasiruna fil akhirah ka gani to da wahala ka ga mutum wasa da wannan kaga wani ya kome kudi ne ya tsiyaci kome kudi ne ya tsiyaci to kuma duk attajiri ko dan kasuwan da daga cikin sababin da yake jayewa haɓaka dukiya kamar yadda in ka leka littattafan malaman da suka ishara zuwa ga tattalin dukiya da haɓaka dukiya irin al'amuwal na abu irin na abu na abu ubaida ka gani to duk irin wannan littattafan zaka gan suna zancen adab na dan kasuwa da hanyar da dan kasuwa zai biya samu haɓaka arzikin shi daga ciki da kwai kulawa da sallah da kai da yaranka da lokaci yayi saboda haka idan iya daga sakaki ba karaman sakaki ba at-tahawun bi salatul jumu'a kuma yana daga cikin kaba'irul dhunub tahawun bi salatul jumu'a mutun ya zamanto yana sako-sako da sallar juma'a Allah kare babu tibul jumu'a baban da zai bayyana mana sunnancin sanya turare dan sallar juma'a عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمص طيبا إن وجد daga abu sa'id al-khudri sa'id bin sinan Allah kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu sa'id yace ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashhadu ina shaidawa ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina shaidawa ga manzo Allah sallallahu alaihi nan sai zo kenan da wannan lafazi wanda yake na ashhadu wanda yana nuni a bisa karfafa abin da zai fadi karfafa abin kaman kana son ka hudi ma mutane abu muhimmi dan ka tattaro hankalinsu shine yace ashhadu ala rasul ina shaidawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maki yace al-ghusl yawmal jumu'a wanka ranar juma'a wajibun wajibi ne ala kulli wajibun ala kulli muhtalimin wajibi ne ga dukkanin wanda yake muhtalif mutumin da ya zamanto yayi mafarki wajibi ne a gare shi sai ya ce kuma wa an yamassati wa an yastanna sannan kuma ya sanya turare wa an yamassatiban sannan kuma ya sa wa an yastanna ya aswaki wa an yastanna ya goga aswaki wa an yamassati ba sannan kuma ya taba turare in wajada in har ya samu wannan turaren hadisi na abdullahi ibn umar yace idza jaa ahadukum aljum'a falyaghtasil in dayan ku yazo juma'a falyaghtasil kaga sai yazo da lamul amr wanda yake fi'l mudari almuqtarin bi lamul amr wanda yana daga siyagul amr kenan wanda kenan yana nuna kayyadewa zuwa sallar juma'a ma'ana yin wankan kenan dan juma'a ne ba dan me ba ba dan yinin ba tunda yace idza jaa ahadukum aljum'ata in dayan ku yazo juma'a falyaghtasil kaga me kenan lil juma'a la lil yawmil juma'a ibnu daqiq yace a wannan hadisin akwai ratai umarni din da yin wanka dan zuwa sallar juma'a dan zuwa sallar juma'a kuma shine matafiyar imamu shafi'i shine matafiyar imamu malik kenan da sauran wannan amma abu hanifa da kuma abu yusuf suka ce da zai yi wanka bayan sallar to kenan ya zamanto ba dan sallar juma'a ba ne wasu malaman suna ga wankan kenan yana da alaƙa da ranar juma'a ba wai zuwa sallar juma'a ba to amma kaga wancan ruwaya ta Abdullahi ibn Umar ta nuna alaƙar wanka din kenan da zuwa sallar juma'a shine wanda yake na wajibi haka ibn Abdullah ya haka yato ijma'i akan wannan saboda haka inda zai yi wanka bayan sallar asuba ma shi ma dai ya isar mashi ba sharaɗi ba ne ba a ce sai wankan ya sadu da zuwa sallakin kamar yadda mazhaba ta imam malik akan wannan suka ta yi kenan su a wajensu yin wankan juma'a labudda ya zamanto muttasilan biyar rawahi a sadar da shi da tahiyya sallah amma inda za ka yi wankan da asuba ko kuma da sassaye ka yi wankan sai ka fita kasuwa to wankan kenan bai yi ba inda za ka yi wankan ka ci abinci wankan bai yi ba inda za ka yi wankan ka yi barci wankan bai yi ba saboda cikin yin barcinka za ka yi shiɓi suka ce to kaga illa da ta sa aka ce a yi wanka ɗin saboda ya zama to an samu tsafta to yanzu kai wanka ai zuwa za ka yi in kai zuwa za iya samun wani tagayyuri wani canji in ka ci abinci da yawa shi ma in dai mai yawa ne to jibi zai karyo ma shi ma ana ga kamar zai zamanto wani yanayi suka ce to kaga kuma abin da ake so zamanto an samu kenan kamshi karka cutar da wasu to shi yasa so suka ce kenan labudda ya zamanto muttasilan ne bi hawa in kai wanka ka ci abinci in kai wanka ka yi barci in kai wanka ka huta da sahi zaka sai kai wankan zuwa juma'a to dole yanzu in lokaci yayi da zaka je juma'a sai zaman to kenan ka sake wanka suka ce dan kan waccan manufa din ta zaman to ta kubce ma menene garadin yin wanka suka ce shine ri'ayatul hadirin min at-ta'azzi bir rawaih halil ijtima dan a kiyaye su waɗanda suka halarci sallai ka a cutar da su to kaga in har aka samu bambanta tsakanin to sai zama manufa kenan ba ta samu ba wanda zai wanka kenan ya zama gurin da nisa shi ma a mazhabi na imam malik zai zamanto ya sake wannan wanka ɗin amma matsar yin wankan da kai mutum bai dauɗa ba kenan ba sai ya sake ba ba ya sake ba dai kawai a kalli yaya yanayin da zaka je juma'a misali zan huta da sai sai na yi wanka na juma'a da na tsaye kuma aikin ƙarhi ne zan yi kaga inda mutum ya yi aiki na ƙarhi ko noma ko wasu ayyuka ya sa kayan gareji misali ko na sai da nama misali ko ne dai wata sana'ar da cikinsa da akwai salte ai dole za a samu takayyuri to a nan gurin kuma sai in sake yin wannan wanka ɗin sannan kuma jimhuri suka tafi akan koda bayan asuba ne ya yi matsar ba an samu dauɗa ba to kawai ya yi sai cewa wankan wajibi ne menene hukuncin yin wanka haka ne kauli rajihi yin wanka wajibi ne amma sai aka ce wa an yastanna sannan kuma yayi aswaki wa an yamassa tsiban ya shawa turare kaga sai aka yi atsabin istinan da kuma mai shawa turare yin aswaki da shawa turare to wannan yau suka ce kenan wannan karina ce da take nuna wankan ba wajibi bane tunda an jera shi da abubuwan da mustahabi ne laulana shi qala ummati la amartuhum biswak inda kullu salati to kaga an alakanta wanka da wasu abubuwan da suke sunna ne malamai suka ce a'a wannan al'atafikin da aka yi aka jeranta su bai hukunta kenan musawati da kuma muwafaka ta kowace fuska kamar yadda Allah subhanahu wataala ke lissafawa shirka da rabuwan kaba'ir zunub kaga ai bai nuna zunubin aikata zina zulmin wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yadhununa ai kaga bai nuna musawati tsakanin zina tsakanin kisan kai da kuma kafirci shirka to haka shi ma nan gurin kenan banda wannan hadisin akwai sadisan da suke nuna wajibcin wanka amma su kuma waɗannan abubuwan sauran kenan sadisan sun zo a bisanu ne akan cewa kenan amfani da su su mustahabbi ne sannan ya zo a lafazin ma a tarjuma min arjali wa nisa fa yaghtasil wa man lam yati ya fa laysa alayhi ghuslun wanda shi kuma wannan sai ta nuna cewa kenan wanda ba zai zo masallaci ba ba sai yayi wanka ba saboda haka wanka ana yin shi ne dan sallar juma'a ba dan yinin juma'a ba sai sunnancin sa turare da aswaki da aka ce wa an masa tsiban a wata ruwayan ma aka ce kai ko da ma min tsibin mar'atihi turaren matashi wanda kaga baya halitta mutum ya sa turare namiji ya sa turare na mata manzala sassai na cewa tsibin nisa ma zahara launuhu wa safiyar rihu turaren mata wanda launin shi a hili kamshin kuma koyi to sai aka ce ko da ma na mata shi ne ya goga to hanya masa tsiban malamai sun ce to kaga wannan ba yana nuna cewa lalle lalle abin umarni ba shi yasa abin wajibi ne shi yasa ma aka ce kai ko da ma turaren mata ne a yana nuna karfafa dai sunnancin sa turare din shi yasa ma sai aka ce wa anya masa tsiban min imra'ati aw min ahli ya shafa saboda inna matan ne sai aka ce dan dangwala haka kaga ba da yawa ba kuma cikin cewa ya masa ya dan taba ya nuna kenan ba a san kuma ka da turaren akwai inda ya kaga tunda an ce sunna ne ran juma'a sai gomba da turaren da har sai marasa kamu ka gani to ya kace kuma kar mutum kenan wa anya masa ya dan taba kaga cin ce ya dan taba akwai tantifi da kankantawa turaren saboda cin jama'a zai shiga kar a ji wata ra'iha da bata dace ba sannan kuma turaren kai yayi yawan da ba zai cutar ba sannan kai yayi yawan da za a gane kuma ya zama abin zargi matsayin shi na namiji ya yi istimalin wani abu wanda yake na wanda yake na mata sai kuma kaga muhimmancin yin irin su asuwaki da kuma kenan shi turare din wanda iya daga sunanin fitra yana daga sunna ta manzannin Allah kan yana ma daga koda koda a tattare da sa turare babu wani abu sai cewa yana daga abin da manzana sa sajinin duniya yake kauna ya isa sa dukkanin mai kaunar manzana sa sai so abin da manzana sa sai yake so annab sara sai ce hubbiba min duniya ku kaga a cike ce mi akwai aqib turare to annab sara sai ce a duniya yana daga abin da aka kaunatar ni da shi to kaga ya kamata dukkanin musulmi ya zamanto mai kaunar turare balle da wahala kaga iya daga abin da yake nisan da shedani daga dan adam turare iya daga abin da yake nisan da shedani daga dan adam saboda shedanu suna son wari mara dadi ta yanda kuma mala'iku suna son mi abu mai kamshi wannan mala'ika yake cewa la tata'azza mimma yata'azza minhu al-insan mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi to haka kenan mala'iku suna cutuwa da yanayin wari na bakin mutum yanayin wari na jikin ɗan to shi yasa sai aka sunanta za ka shiga cikin jama'a musamman gurin da mala'iku suke tattaruwa hilakun zikir kaga Allah subhanahu wata'ala ce ya bani adam khuzu zinatakum wanda kulli masjid ya ku gunu adam ku riki kwalliye ku duk inda za ku halarci gurin bautar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya umarni wa ahidina ila ibrahim wa isma'il an tahira baiti lil ta'ifina wal 'akifina war ruk'as sujud kenan tsabtace shi masallacin tsabtatuwar masu halartar zuwa masallacin saboda gurin ambata Allah subhanahu wata'ala ne shekul islam ya ce yan bagi an tusali anil masjidi hatta alqada ya kamata a kare daga masallaci hatta da abin da yake kwamsa to sai ka ga wani saboda rashin muhimmantar da sallah da kayan da yayi wahala yayi aikin kaza yayi abin sai shigo to kuma wanne yana daga abin da yake sa zaka ga mutum kamar sai ya zama yana dan dar dari iya jayewa rashin daidaita sahu in ya dan leka kawashe ga ba nan sai kaga yana dan ja baya haka bai sakin jiki bai sakin jiki yana daga abin da yake jayewa nan to kaga wannan kuskure ne da kuma rashin kulawa da janibi na addini labudda ya zamanto muna kula da wannan bangaren sai kuma haka shi ma istimal na waɗannan ababe din dan saboda ya zamanto mun samu cikakken ladanmu na ibada kinmu haka kuma za a iya riskawa da wannan kamar da Badruddin ibn al-Munayyir yace fi tanbihu ala rifqi wa ala tasir al-amr fi at-tayyib akwai tausasawa cikin amfani bi an yakuna bi aqalla ma yumkin ko da ma kadan ne wani zai ce to ina kake da kudin turara ya ka cewa an ya masa kai ko da ma sha da dan yatsa mutun ya dangwala da kana da kuma turare mai kyau sai ka zo ka ba mutane suna dan dashinawa a masallacin juma'a to kaga duk adadin waɗannan wanda suka dan dangwala kana da kenan ladan sun dabbaka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai amma fusaha suka ce ko kiran sallah akai kaga ai an haramta cinikayya ko sai aka ce to cinikayya da take da alaka da sallah da sallar juma'a kamar misali mutum ne an kira sallah din sai zai sai asuwaki kana sai da asuwaki to ya halitta sai wannan asuwaki ko kuma turare ya halitta sai wannan ko kuma ruwa misali da zai wanka ya halitta kenan wannan ciniki din da an yi shi saboda yana da alaka kenan da wancan abin nan din sannan za iya ruskasuwa da aswaki da turare shine yin kwalliya ma'ana sa tufafi mafiya kyau da kuma kenan aiwatar da dukkanin abubuwa daga waɗancan sunan fitara alkhamsa ya zamanto kenan mutum ya sarrafa wannan kawai misali kawar da farce misali gashin baki misali duka waɗannan abubuwan ya zama toke na ranar juma'a mutum ya yi ilhajinsu babu fadlul juma'a ce baban da zai bayyana mana fadla na juma'a na abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yawm al-jum'ati ghusla al-janaba ghusla al-janaba thumma raha fa ka'annama qarraba badana wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqara wa man raha fi as-sa'ati ath-thalitha fa ka'annama qarraba kabshan aqran ومرأة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن رأى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى هكذا سيدنا أبو هريرة منذ صلاة سيأتي من اغتسل يوم الجمعة dukkanin wanda ya wanka ran juma'a musulal janaba irin wanka wanda yake na janaba wajen arwalla wajen bin lungu-lungu sako-sako kenan kamar yadda yake siffar wancan wanka ɗin wannan don ƙarfafa wankan da kuma kenan yin sifatu kamal kaga wannan ya nuna fadalar tana tattare da wanda zai amfani da mai sifatul kamal kenan abin da ya yi mutum ya yi wannan sun maraha sai kuma ya tafi faka annama ƙarraba badana kamar ya yanka raƙuma taguwa ya yi sadaka wa mara fi sa'a saniya wanda kuma ya tafi a sa'a ta bi fa kana ma qarraba baqara kamar ya yanka sanuwa ya raba sadaka wa mara fi sa'a salita fa kana ma qarraba kabashan akara kamar ya yanka rago wanda yake mafi mai manyan kahuna wa mara fi sa'a rabi'a fa kana ma qarraba dajasha kamar wanda zai yanka kaza ya sadaka wa mara fi sa'a khamisa fa kana ma qarraba baita kamar wanda zai sadaka da kwai فإذا خرج الإمام إذا لمن يهوتو حضرت الملائكة sai malaiku su halarto ya stami unan zikira suna sauraron wannan khutuba kin anan sai aka kira khutuba da zikira wannan hadisi zamu ga yana nuna dumbin fadalan da yake tattare da yin wurwuri na zuwa rana zuwa sallar juma'a ranar juma'a malamai sun tattauna rawahi kin wace sa'a sa'a wannan ta awa ko kuma a ana nufin sa'a ta tahiya wasu ka ce ana zancen tun daga kenan hudawa alfijir na ranar wanda zai je lokacin alfijir ba ɗaya bai ke da wanda zai je ke na awwalin nahar wasu kuma suka ce a awwalin nahar ma'ana lokacin da rana waktu tuha da ta ɗan ɗagu to wannan lokacin da ya halitta a yi nafila shine sa'a wadda take hula shine sa'a hula amma wanda zai je shi tun hudawa alfijir to ya fi wanda zai je kenan wannan lokacin sai kuma to wanda zai je hudawa alfijir shin wankan juma'an bayan alfijir ya hudo ko kuma a zai wankan juma'an kafin alfijir ya hudo tun da kaga yana zancen yawon juma'a wankan to wanda zai wankan kafin hudawa alfijir kaga shi yanzu wancan wajibcin wanka ya kubce mishi ya kubce shi yasa suka rinjayar da kenan lokacin da awwalin nahar kenan farkon yini farkon hudawar rana sau da haka wanda zai je wannan lokacin kana samun masu kokari wanda wasu tuntuni rana tana hudo musu masu na cikin masallatayya daga waɗanda suke tsofaffi mafi yawa ana tahiya ne ana tahiya za ka ga abin ana ja baya har yau ma kaga wasu tun goma wani takwas wani abin nan wani kuma sai ma da hudu ba musamman ma mu ɗaliban ilimi mun yi wannan matsala za ka ga mafi yawa a galabiya da wahala kaga malamai da ɗalibai ilimi in dai ba shi ba ne limamin to da wuya kaga yana tafiya a sa'a wadda take hula da wahala kaga wannan to kaga wannan kalubale ne matsala ne lima ta kulu na mala ta fa'alu ga gani akalla ya kamata a ce kenan an samu wannan shi yasa zamanin magabata su ilimi kawai aiki ne inna ma yakhsha la min ibadihi ulama duk inda zaka kawai ka zo su hun gaba zaka samu shi malamai ne in ka zo kaza zaka samu ci wannan wannan ilimi ka gani saboda sanin fadlaƙin abin kuma wanda yake sa saura su mahai su karba to in har wanda yake mai cewa da falala shi bai yi ba to mi kake tunani wanda shi gaya mushi akai kaga sai dauka to an yama abin nan haka ne ko dama ho an ce akwai hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba tana yiwa ma ko wannan wanda bai inganta ba ne to kaga sai ka zama sababin da zaka kange mutane daga aikata abin da ya dace a wannan hadisin zamu ga akwai ishara zuwa ga kenan yin wanka ranar juma'a wanda aka ce kenan liyaqtasil fihi min aljanaba sannan kuma hikimar wankan shine zaman to kenan zuciyar shi ta samu nutsuwa dan tafiya wannan sallah kin sai kuma kenan a tadarrashi dai zamu ga fatala na gaggauta tahiya wanda kamar yadda Imam Nawawi shi ya ingantar da daga hudawa alfijir ne mafi yawa kuma suka tafi akon kenan bayan hudawar rana farkon yini shi ne sa'a kuma ba wai ana nufin wannan sa'a 24 ba wasu suka wata da in sa'a 24 ne kaga zai zama to sa'a sadisa ƙarfe 12 ƙarfe 12 ne zai zama sa'a sadisa inda wannan in ka raba tsaka kaga zai zama to 12 ne to kenan ba wannan bane ba wanda ake ne sai fadala halartar khutuba wanda zamu ga sallar juma'a fadala din mataki mataki ne tun daga ita ranar juma'a sai kuma yin wankan juma'a sai kuma tahiya din sauraron khutuba to haka zamu ga kenan mataki mataki saboda dimbin fadalar da wannan yinin ya zamanto ya kumsa Allah subhanahu wataala dadar da mu da tsayuwa da kuma jajircewa akan kenan lazumtar abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana waɗanda suke da ɗimbin fadala a wannan hadisin za mu ga fa'idodi kama haka fadalar wanka ranar juma'a da zafar suwa a kai fadalar yin jijjihi wuri-wuri zuwa sallar juma'a sannan fadalar yana samuwa ga wanda ya zamanto ya haɗa tsakaninsu maniga ta sallar yawar juma'a sun maraha ya yi wanka sannan ya je to kaga in ku har haka ne ya zai iya yin wanka ranar juma'a bayan alfijir ya hudo ya yi wanka ya yi raka alfajir ya samu sallah asuba kaga abin da akwai wahala da akwai wahala a ce wannan ne in ko ba haka ba sai dai shigar da wankan kenan bayan alfijir ya hudo ai a afun kenan zai zama hedin kafin alfijir ya hudo to kuma kaga in kafin alfijir ya hudo ne ai ranar ba sai ba kenan dole dai wancan kauli na cewa farkon yini farkon yini ba wai hudawa alfijir ba shine kauli wanda yake yayi kuma irin wanda sai su yi arwalla kadai to wannan fadala ba su da ita mafi yawa yau mun samu matsalar rashin kula da wankan juma'a zaka ga yawa mutane mutum sai wankan shi na sabulu da gida in yau ta daga shagon shi kawai arwalla kadai zai ya tai wani ma ana zaune kawai sai da an ce lokacin juma'a kawai sai a yi arwalla to kaga ba ka samu wannan fadalar ba sai in kayi wankan juma'a shi ne za ka samu wannan fadalai ko da ka tahi da wuri in kai ba kai wankan juma'a ba babu fadala tare da kai saboda fadala an haɗa tsakankaninsu sai kuma a cike da akwai matakin mutane wajen fadala kamar yadda Allah subhanahu wataala ce da kullun darajatun mimma amilu kowa yana da matsayi da daraja a ranar lahira sababin aikin da ya zama to ani sannan kyautar Allah aiki wanda yake dan kadan wanda baka dauke shi komai a shari'a ba amma kuma gashi an baka ɗumbin lada kamar ka sayi raƙumi kayanka wanda kana iya sayan raƙumin ma ka yanka ka yi ba don Allah ba ka gani riya ta shiga amma nan kuma za a baka ladan kamar kenan ka yi wannan sannan kuma imamun tsallani ya ce abin da yake sunna wajen tabkiri ga wanda yake ba liman ba amma shi liman kenan mustahabbi ne dan jinkirta lokacin kutuba saboda kawai shi liman yana zuwa lokacin kutuba yayi kenan wannan ana zancen wanda ba liman ba in kai ne limamin juma'a ba za ka zo ba tun da wuri ka zo ka zamana kana ta ambata da lokaci yayi ka tashi ka dare mun bari ka ce an zo hada falala biyu sai dai a gida ka tsaya ka yi kayan ka kenan babu da hana lil juma'a sai kuma baban da zai nuna mana sunnancin iddihan shawa gyara gashin kai da kuma sanya ma gashin kai mai ya ka ce al-ittihan shine mutum ya sarce gashin kanshi in mai wadata gashi ne ya sanya mishi mai ya gyara shi ranar juma'a in ana zance wannan wa alaikum salam ai arwala ce kawai zai sake kamar yadda ko da a masallaci ke kaga wannan zai sake wannan bai bata mai wankan shi ba babu da hannun juma'a gyara gashin kai juma'a duka wannan yana nuna yadda ake son tsafta da kuma kimtsawa da kuma shiryawa a lokacin da mutum zai halarci ambatan Allah iya daga na gaba gaba kuma ranar idin musulmi ranar juma'a shi yasa ma kaga sai aka haramta yin azumi kafin ranar da kuma mi bayan rana ɗin kenan kaɗe ta kafin ranar da kuma kenan ita rana ɗin an salman al-farisi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى daga salman Allah ƙarin ra'a gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqtasul rajul yawm al-jum'a mutum ba zai wanka baran juma'a wa yatahharu mastata'a min tuhri ya zamanto ya tsarkaka gwargwadon tsarkaka wa yaddahiru min duhuni ya zamanto ya shafa mai daga man shi aw ya massa min tibi baiti ko kuma ya shahwa daga turare wanda yake na gidan shi kuma ya khuruju sannan ya fita fala ya farqu baina sani amma bai cutar da wani ba ma'ana bai zo masallaci ba ya raba tsakankanin mutane guda biyu thumma yusalli ma kutiba la sannan ya sallaci abin da aka kaddara mishi ma kutiba la abin da aka kaddara mishi shi yasa yana daga abin da ranar juma'a ta keɓanta da shi ya halitta ka yi nafila hatta da lokacin da rana ta zo tsakiya hatta da lokacin da rana ta zo tsakiya sun ma yin situ idza ta kallama imam sai ya shiru lokacin da liman yake hutuba illa gufiya shi yasa ya kace idza ta kallama ja kuma idza ta kallama imam inda a ce liman ya shigo bai ware hutuba ba sai magana ba ne liman ya yi shiru tsakanin hutuba da hutuba ba ne liman ya yi da hutuba za a daidaita sallah sai magana duk wannan babu ne shi yasa ya kace idza takallama a lokacin da liman yake magana illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'atil ukhra sai an gawarta mai tsakanin shi da juma'a wanda take dayar kenan wanda za ta zo har ma da ƙari na kwanuka guda uku har ma da ƙari na kenan kwanuka guda uku abinda ake nufi da al-ghusl anan shine ghusl jasad kenan at-tatawwur kuma shine gyara gashin kai tsabtace gashin kai da kuma tsabtace tufafi shi yasa sai aka hada abubuwa guda biyu la yaqtasu lirajul yawm aljum'a kenan yin wanka na gangan ciki wa tatahharu mastata'a shi kuma ya tatahhar ya tsaftata kenan gyara gashin kai shi gyara kayan shi kenan ba abu biyu bane ba a ce wanka kuma hallan wanka kaga ya zama ai tahsilil hasil ma'ana yayi wanka kuma sai ya tsaftace mi gashin kai shi ya tsaftace tufafin shi yana daga abin da ranar juma'a take banta da shi sanya fararen tufafi kaga dan ma nune mi labsayan da ake son tsafta sai ce wa yaddahin min du'ni sai ce wa yaddahin min du'ni eh kaga eh aka zo da shi mun babin iftial ma'ana ya zaman to ya dame cikin shi ya kwabe cikin shi da mai saboda ya kawar da dukkanin wani dauda da datti na gashin kanshi da kuma gemun shi so ake ranar juma'a zaman to gashin kai ne da gemu ne duk mutum ya gyara ya sanya ma gemun shi mai duka ya gyaggyara kaga cikin akwai ishara zuwa ga yin kwalliya ran juma'a ana son ya zamanto an yi kwalliya ran juma'a wasu malaman ma suka ce yawmul masjid a wajen ɗan aljanna ita ce ranar juma'a eh ranar juma'a ko a aljanna ranar juma'a ita sananniyar rana ce ɗan aljanna suna caɓa kwalliya su halarci fadar Allah subhanahu wata'ala saboda haka kenan nan kuma da aka yi idafal atib ila albayt da aka ce kenan min tib baitihi malamai suka ce ishara zuwa ga cewa sunna shine mutun ya zamanto ittikhadu tib fil baiti a gida zama akwai turare ya sanya shi daga abin da zai zamanto mi ma yasta'malu adatan ya koshe dinga amfani da shi kuma tanadar da shi a gida kin akwai samar da abin da mala'iku suke so samar da abin da hatta da masallatan ma su ake ran juma'a ya zamanto an yi tabkhirin su a sanya musu turare a kamsasa su tun da wuri ya zama to kawai an shigo kamshin turare za a shi to hata da turare an masallatan ba in so za a duk wani tautau da wanda ya zama a gyara masallacin gaga da akwai su shababu da zaka suna kokarin wannan suna bin masallatai masallatai suna gyaggyara suna wawwankewa wani ma a wawwanke a gyara a yaban nan duka to kamar juma'a ya kamata duk wanda suke yan wannan in masallatai na juma'a kenan a samu a gyaggyara tsabtace ya zamanto an cikkimsa komi wannan shine abin da kenan ake bukata shi yasa burhanuddin a cikin ta'alimul muta'allim kaga daga cikin abubuwan da ya jirba rizqa abubuwan da yace suke jayewa arziki kaga daga cikin ya kawo ne kenan tarare yana daga da yana kawo abubuwan da yake jayo tsiya da talauci kaga ya ce tarkul kumamatu bil baiti barin shara a gida wa tarku baitul ankabuti da barin gidan kautan wannan ka gani to ai kaga da kai ko wannan yo ko akallan kallan kautau din can ka kwanta ka cafi da shi wasu kuraje ba za a ta kashe kuɗi ba a kan wannan ai kaga ya jayo tsiya da talauci ka gani to wannan duka yana da abin da kuma yana jayo shi da nuci gida a ce abu a kazamci a wannan ko mace ce ta zamo da bata kula da kanta dole ya zama to tamkar wani tirzanzam ta alshami aga ko da sai kaga ita mai ciwo ya gyara gashin kai ce ga namiji ma kaka balle mace ki ta dankare gashin kai har a ce ko da kwalkwata ko wani kaga da kwai mushkila haka to amma kimtsawa da wuya kaga mai damuwa da wannan abin ana samun halarta shedanucin al'amuran shi hadisi na ibn umar wanda abu dauda ya fitar an yi masa min tsibin mar'atihi kenan na matar shi in ma bai samu ba wanda ya kenan shi sannan kuma da ziyara ta wani basu min salih tiyabi mafi kyan kenan tufafin shi wanda aka ce yin haka nan in sunna ne ruwa ta abu darda wala mai takhatta ahadan wala mai uzihi bai ketara wuyan wani ɗaya ba kuma bai cutar da wani ba ku lura da wannan aida a guraren ambatan Allah so da yawa da kai masu zuwa masallaci maimakin su je da lada hista da zunubi maimakin su da lada hista da zunubi ya kamata inda ka shigo masallaci ya zama zuciyarka ne babu komi ikhwanan ala surun mutaqabi ya zama to kawai duka gabaki ɗaya kaunatar juna ne musamman juma'a da za a ce ma wani yama ba daidai ba to yi kokari kai ka gaya mai wata magana mai kyau to babu zancen ka ƙetar wuyan wannan ka ƙetar wancan ka ƙetar wancan sai ka danna ka shiga wani guri wannan kuskure balantana kuma ka yi kama guri kaga shi ma'ana yana da kuskure wanda duk zancen da ake mara fi sa'a hula kai yanzu ya kasa aka kama ma guri ba ka zo ba hidali mai wara kudu ba sai ka zo ka shiga to gwargwadon in matakin ka sahu na 20 ne to kai kana daga ɗan sahu na 20 kuma in mala'iku sun nade dama kai babu sunanka saboda tunai an nade wani suna gare ka dan ka zo kin wannan daga daga karshe to bai nuna kamar waiwayo ne sai mu ya kama kuma kaga irin wannan yakan sawa wani duguri ki a zuciya to kuma an ce wala uzi bai zaman to ya cutar da wani ba kenan sai mu kiyaye wannan wannan kuma haka idaya da magana idaya da wani aiki kamar misali wanda zai ki gyara bakin nashi ko ki amfani da turare ai kaga akwai cutar da wani to sai aka ce wala mi uzu bai cutar da wani ba sun mai salli ma kutiba lahu abinda aka kaddara a gare shi na nafila kenan hadisi abu darda sun mai yarka ma kutiba lahu sai dan garko abinda aka kaddara a gare shi hadisi abu ayyub faryarka in badalahu kamar wani zaka gan ya zo ya kama karatu sai barci ya dauke shi to sai ka shigaltu da nafil ka shigaltu har liman ya zo da zarar liman ya zo kuma shikenan sai ka tsira in kuma kana masallaci sai barci ya kama ka nan sara sai ce in gegede ya kama ka sai ka bar wannan gurin sai ka canji wannan kuma ba laifi bane shar'an ta yin nabil sai kuma yin shiru wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya ishara zuwa ga rashin fadalar juma'a ga wanda ya zance ana kutuba illa gufira lahu ba sai sai an gafarta mishi anan gurin kenan da ruwaya ta ibnu hibban da ziyadat salatat ayyam hamma da karin kwanuka uku kenan kwana goma kuma abin da ake nufi da al-ghufran anan shine ghufran na sagairu dhunub kamar yadda hadisin Abu Hurairah da Ibn Majah ya fitar sai ya ce malam tughshal kaba'ir matkar ne bai zai kima kaba'ir ba saboda Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhana anhu irin waɗannan hadisan wanda suke zawa da gawara na kaba'ir dhunub sune Jalaluddin Abdurrahman Suyuti risala wadda take nuni zuwa ga kenan cewa banda kaba'ir dhunub ana nufin sagair وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب قال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدل رواية ابن عباس قيل له ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما تشامعك يأتي اغتسلوا يوم الجمعة قيوان كارن جمعة يا أمرني وغسلوا رؤوسكم وانكي كاونكم wa in lam takunu junuban ko da ma ba ku da janaba wa usibu min at-tib kuma ku taba ku yi amfani ku shafa daga tarare qala amma al-ghusl fa na'am yace wanka haka ne wajibi wa amma at-tib fala adri yace amma turare ba ne da masaniya kenan akan wajibcin sa wannan shi yasa malamai suka ce kenan shi matsayin shi sunna ne sa turare sai kuma ka gusul janaba kina abin da ake nufi wannan na biyu kuma wankan shine kamar yadda aka ce tsaftata da kuma sanya turare shine kenan manufa babu ma yalbasu a yalbasu ahsanu ma yajidu zai sanya mafi kyan tufafin da ya samu aka ce yana daga abin da ranar juma'a take banta sa fararen tufafi ibn qayyim Allah ya ce da rama cikin zarul ma'arif ya da khairul ibad ya ambata khasiya na ranar juma'a wanda hafiz shi ma ya nakalto daga ibn qayyim Allah cikin shi da rahama saboda haka ya kawo abubuwan da ranar juma'a take banta da shi akan tsoron ku. kamar sa'a wadda Allah subhanahu wataala ke karba addu'a sanya fararen tufafi a ranar juma'a yin wanka sanya turare wajibcin wajibcin yin wanka sanya turare da kuma kenan har ma ya ambata irin su yin sadaka zaka ga yana da girmama ranar juma'a da a da aka sani da wahala kaga gida ran juma'a ba yi sadaka ba wancan gidan da safe wancan da maraice gumba waina sukari dabino wai zaka ga dai kawai ranar juma'a ranar sadaka ce shi ne ma za ka ga almajirai su ringa sahi juma ko daren juma ko wannan dai saboda wata rana ce wadda take sananniya subul qayyim ai yake cewa wani abu da na lura da shi daga shekul islam yace na fahimci da wahala ya je ranar juma'a sai ya dauki wani abu daga gida ko da koyayi yayi sadaka da shi yace da wahala kaga sai yayi sadaka da wani abu ranar juma'a to yana daga abin da yake duk da hadisin keɓantarsa da sadaka bai tabbata ba amma magabata wani abu ne daga gare su wanda yake sananne suna ƙoƙarin faɗaɗa yin sadaka ranar juma'a saboda fadalar ran juma'a ya ce ko a koye ne za ka ga ya ce ina lissafe ya ka ɗaukan wani abu kufiyatan ya zamanto ya ba wasu a ranar juma'a to yana daga abin da ranar juma'a kenan ta keɓanta sai kuma yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a kaga wanda mafi yawa zaka ga muna da sakakin wannan abin kana iya daukar muraji'ar littafin ka na hadisi ranar juma'a halartar majalisan karantar da hadisi ranar juma'a saboda ka samu yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana din Al Umar radiyallahu anhu annahu wajada hulla siyara inda babil masjid sayyidina Umar Allah kare da gare shi wajada hulla ya samu hulla wani asin da asin aka ce hulla kenan bai kasancewa sai tufafi waɗanda suke kwamfule kala guda kama a ce launi guda ko kuma wando da riga kenan wando da riga wadda take siyara siyara kenan wadda take da wani ziri kenan wadda take da wani zane kamar wadda za a yi yadi sai a mashi sanda-sanda ko a mashi wannan kaga bai lazumta cewa sai ya zama ba launi ɗaya ba za ka iya cewa farin kaya amma mai mai sanda-sanda mai sharshar sau da aka siyara wadda take kenan tana da kenan tana da wani sanda-sanda ko tana da kenan wani zane a cikinta wannan bai kore ta ba daga zaman tawa launi daya tuba inda babil masjid ana saida ta a gurin kofar masallaci inda babil masjid wajen kofar masallaci kenan inda aka ce kofar masallaci kaga akwai masallaci akwai kuma mai haraban masallaci kaga sai ce inda babin masjid wajen kofar masallaci ana saida kenan akan wanda ko inda zaka kamar dan balbalin da mutane suke sala ne dauka to sahu yana kai a guri kaza nan ma halitta in sai da kayana to ai san roka su kai asali nan din ba masallacin bane yawa ne aka aka je kai ne aka tarda a gurin saboda haka dan ka sai da abin ko wani ba zai ce baka Allah maka albarka ko kaza kaza da sauransu tunda ba cikin masallaci inda babin masjid kofar masallaci ne sai aka cika aka cika aka tarraka menene laifin ka kai isko ka kai gurin ka shike ne ka tashi ka matsa can gurin ai ba cikin masallaci ka shiga ba kenan inda babin masjid wajen kofar masallaci fa qala ya rasulullah sai ce ya maki law ishtare ta hadi falabistaha yawm aljum'a da ka sai wannan ka dinka sawa ran juma'a walil wafdi da kuma ayari idan qadimu alayka in tawaga sun zo gurin ka idan ka rinka sawa ranar juma'a ka game zai sanya mafi kyan mahaifi da tufar da ya zama to ya samu mahaifi da ba tare da takalifa ba ya sai dina umar ya ce da ka sayi wannan ka rinka sadar ranar juma'a ana sai ya zama mutum ya ware wasu kaya wanda kawai su kayan kayan ran juma'a ne su wannan kayan kawai in ka sa su kawai ran juma'a ne ya zama tana da tufafinta na daban yana da khasiya wanda ibn qayyim ya ambata na ranar juma'a sai na umar ya ce wani lofudi idan kadimu alaika da kuma tawaga jama'a in sun zo maka a lokacin da mutum ya yi baki ana so ya sa kaya masu kyau kamar yadda kaga wancan mutumin da ya zo shiriri bayan siya kamar yadda ko baki annabi ibrahim alaihissalam kenan aka ce kana da baki ko baki za su zo to ana son kenan tariyar baki ya zama to mutum ya yi shiga mai kyau iyalinka ne gidanka za a yi baki duka a sa kaya masu kyau shi da kanshi bako in ya zo kaga zai shi daɗi da nishadi shi ne irin abin da wani lokacin za a yi wasu baƙi daga wata ƙasa ko wani shugaba zai zo sai ya cewa mutane to ku yi kaza ya su dinga kan ba daidai ba ne a akwai da ya ce wani ɗan takalma wannan na wanka da wannan da muke sa sai ya ce ka asa shi da kaza sai ya ce kuma da a ba daidai tare gurin saboda a ga da kyau to ai a rena yanzu aka ce a bar kowa za a yi wani bakon wani shugaba sai aka zo wancan ga gujiya a saman tare wancan ya rike wani abu wannan wancan kaga ai rena ku za a yi ana wuce a mota suna kallon ku ga kunan gurin kawai wasu ana kalla ku kaga akwai rena in ma wata mu'amala ce za a yi ta arziki kun kino zai zamanto wadatil menene kiramu alaka daril tatil azaimu watatil ala alil makarim kagari saboda haka gwargwadon matsayinka ai gwargwadon wannan to ba laifi bane an ce ko a ma'aikata ce wani babba yana zauwa duk sai ku kimtsa akwai haiba ciki da akwai haiba za a ga lalle babu wasa gari ne ko wani kwamiti ne za a so sai ku kimtsa da kyau kaga aka zo wani fata ne na alkhairi inda an yi ƙasa da ku yanzu ne a yi sama da ku amma da an gan ku wasu almashirai to dole za a rena ku ka gani shi kwa mumini ba kayyar a rena shi manzo Allah sassana lokacin da aka zo ba sai umarce su ba ku hudda wannan hannu ɗaya sannan kuma a ukun wanda suke kallon ku ku yi gudu gudu saboda suna cewa za su zo duk masassaran madina duk tarar rauta su to ba a san wannan ya zaman tun an ce irin wannan abin yana da kyau eh yana da kyau kuma inda ba a nemi ka je ba ko aka daidaita ku to ya tsaya daidaita motoci za a je baki ne za a taryo su ba laifi ba ne mawadata ya su ba da motoci masu kwari sai a tafi da motocin a yau tare duka wannan ɗaukaka ne da kuma ci gaba ne ba wai wani ƙarya ba ne ba ko kuma ya za a ce kaza a ce kaza a ce kaza a gari wannan duka yana daga abin da musulunci ya samar da wannan shine sai da namu ne ce wani lokaci idza qadimu alayka fa qala rasula inna ma yalbasu hadhi man la khalaqa lahu fil akhirah sai annabi sallallahu alaihi ce masu sa waɗannan tufafi man la khalaqa lahu fil akhirah wanda ba su da rabo a lahira su ai ba su da rabo a lahira kawurai ai kaga mumini yana da rabo a lahira dukkanin mutumin da ya zamanto ya mutu da musulunci ai yana da rabo a lahira amma aka ce mutum la khalaqa lahu fil akhirah bai da rabo shi ne wanda halatan ba mu shafatu shafi'in kenan man la khalaqa lahu fil akhirah kahore kenan sai ce to wanda suke sa wannan man la khalaqa lahu fil akhirah wadanda su a lahira ba su da rabo to ta kaka za ka zo ka ringa sa tufafin wadanda ba su da rabo a lahira me za ka yi da tufar wanda bai da rabo a lahira in ba kaskanci da koma ba da muka samu musiba ba ya kamata a ce mu daina tsantsanin kayan kafirai ma kayan kafirai ma ka dinga tsantsanin su amma ka rinka inda matasa suke sayan kayan mahaukata da kuɗi mai yawa kaga kaya waɗanda suke na matsiyaka kaya na komawa baya na tsiya wallahi wani tsororon wando sai ka ce na taraka shi kai da ka ga mai wannan wannan ka san matsiyaci da ka ga mai zanen ka san matsiyaci ne dama ba wanda arziki ba ne abu duk ya biya kama ka ya tantance ka ya tsare ma ko ina tsururu to ina harka arziki za a yi ko kuma mutum kaga ya sa wurin wando wandon da kashi nan rabin jikin shi a fili dan Allah ina haraka arziki da ci gaba a wannan hali kuma da kudin ka zaka dauka ka saya dan me ka je ka saye da kudin sai kaga za iya sayan kaya masu kyau wannan tufafi ni'ima cewa kuma su kansu kaya ma fata ne na gari in kake sa kayan karama kaya wanda suke na kamala to kana ma kanka fatan kamala ne kana ma kanka fatan kamala ne amma sai zaman to da kowace wata tsururuwar riga da kowace wani tsururun wani da kowace wasu kaya ga sanan gurin kawai takaitattun kaya to kaga cike da akwai wannan to balantana kuma babban munin koyi da wanda suke kafirai Allah kare babban ma musiba din da kuma munin da yake tattare da wannan saboda kamancacce ne ta zahiri tana jazami kamantacce ne wadda take ta batsi shekul sai yake ce annasu ka asrabil qata majbuluna ala tashaqquhi ba'dhum bi ba'd mutane kamar garken tsuntsaye ne da ruwa an tafi an tar da su junansu yana kama da juna yanzu da garken tsuntsaye zai zo ina za ka iya ganewa waccan ga kaza duk kusan kansu ɗaya to haka nan kamanceceniya ta zahiri tana jazu kuma kamanceceniya ta batin to kaga wannan Allah subhanahu wataala ya sanya matasan mu su gane kuma wajibi ne mu ma mu dinga kokarin kenan nasihantar da su da kuma kenan nusantar da su akan kamanceceniya da ashabul shahim bai kamata ba mutum ya dinga a ce kaskanci ya kai in wani kawuri ya sa tufa kana koyi da shi in wani fasiki ya sa tufa ana koyi da shi in wani wanda yake dan ta'adda ya sa ana koyi da shi annabi sallallahu alaihi lokacin da ya ga ibn umar da tufa kaga da yayi mishi magana sai ce ama fi ya kusuwa a tare da ni ban ishe ka ba abin da zaka yi koyi da ni ka gani ban ishe ka ba abin koyi annabi sallallahu alaihi sai dage tukun shi to kare ka inda ma'ruf ya zama munkari munkari ya zama ma'ruf wajen tufafi inda zaka ga matashin da zai dage tufashi to zaka ga cewa yana zama abin kyama kuma abin takaicin abin takaicin hatta da gurin waɗanda ma suke masu kamala dama ka cire wanda yake fasiki zai yaba da shi to amma abin da zai baka mamaki inda zai zo da wando nisfu saq zaka ga hatta da waɗansu da tijan kai wani ma wanda yake malami kuma abin in ka ce shin wannan abin ba sunna bane wallahi babu wani malamin da ba zai tabbatar ma ba ce sunna ko bai taba karanta hadisi ba in dai ya karanta furu'a ya zo risala zai ga duk gashi nan gurin an bayyana tufar mumini yadda take to amma wannan sabalewar da ake da ganin wai ba za a aiki bane ba ba za a aiki da abin ba kawai dai a karanta shi a tafi gehe ɗaya kuma wanda za su yi waccan shigal sai kaga su kuma ba a kyamarsu ana ma dariya ana ga cewa kawai wannan kaza ne to har kuma ya kaga a tare ɗaliban ilimi ma wani sai kaga ya sa wani kuma ya kaga kamar ya kai shekarun hankali kuma yana bin waɗancan abubuwa ɗin wanda yake na na rashin nutsuwa sun majata rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hahulalun sai kuma waɗansu kwamfulillika sai suka zo ma manzara sa aka zo mai da hadiya fa ta umar ibn al-khattab radiyallahu anhu min hahulla sai sayyidina umar ya ba sai annabi sallallahu alaihi ba sayyidina umar wasu kwamfulillika hulla kwamfule daya daga cikin waɗannan kwamfulillika wanda suke an musu wani sanda-sanda na alhariri faƙala umar ya rasulallah ka sauta ni ha ma ke yanzu ka zubatar da ne ƙarfin tafi hullatu utaridin ma kulta alhali a tufafi na utarid bin hajim ka faɗi abin da ka faɗi cewa tufa ce zaman laƙala ƙalau yanzu kuma ka bani wannan ƙalar su inna ma aksuka lam aksuka litalbasaha ban ba ka badan ka sanya fakasaha umar akhallahu bi makka mushrikan sai dina umar sai aika ma wani dan uwan shi a makka dan uwan nashi bai musulunta ba saboda a cikin wannan din sanda sanda an yi da alharini akwai rodi na alharini to kaga kuma haramun ne ga mazaje na al'umman mazala sassara sai bashi saboda sai dina umar ai kaga zai iya ba matar shi tunda ya halitta ita mace ta sa alharini kenan za a iya amfani da shi ta wata fuskar daban kamar misalin zinariya ka ba mutum wadda kaga shi bai halitta ya sa to kuma sai ka bashi ne sai ba mata shi kaga shi ne ya haramta ya sa amma me ya halitta mace ta sa ya halitta kaza sai ka ba mutum kayan mace ai ba ce ba kai sa to shi yasa kenan sai sai na Umar ya ba wancan dan uwan nashi asallahu mushrikan dan uwan shi mushriki mulaika mu ga amfanin kyauta wanda da wannan ne mafi yawan waɗanda suka shirye suka shirye kyauta ta hadu ta habu sai na Umar sai ba dan uwan shi wanda yake mushriki yadda manzana sarsa yake kyauta abdullahi ibn abbas an yanka dabba yake cewa shin a tsaita jarin al-yahudi kun ba makwabcin mu wai bai yahudan nan an ba shi kasan shi na ji manzana sarsala yana cewa ma zala jibril yusini ibn jarar sazanin ta annabi sallallahu alaihi amma mu yau dan uwanka musulmi wani dan uwanka ma na jini kana samun wanda wa da kane suna gida daya dan uwa ma na jini sai a dafa abin dadi a ci wancan ba zai ci ba sai a dafa abin daɗi a ci wancan ba zai ci ba kale ka ƙauye in aka dafa shinkafa za a kumsa jimfi-jimfi a haihuwai a dinga aikawa can in salafi aka kwaɗa sai a zuzuba sai a dinga aikawa amma muha lesar mu'minin lazi a nausara sai na cewa lesar mu'min allazi ya shi ba'u wa jaruhu ja'u ba mumini bane wanda zai koshi amma ko makwabcin shi da yunwa kaga da kai wannan to muhimmancin kyauta kuma da irin yanda zaka ga wani lokaci shi mutum ba wai mutane na wanzu irin su uye na tobane hisin da sauran da nan sai dinga ba raƙuma 100 100 100 dalilin kuɗi ne ka gani zuciyarsu ta zama su muawiya bane abi sufyan su abu sufyan duka suna daga waɗanda aka lallamu zukatansu aka ba su kyauta kyautar ta jawo su kuma imani ya nutsa zukatansu to haka yau ma yadda da yawa zaka gama shi Allah akwai malamai wanda suna ta kokari zaka samu cewa na kokarin taimaka ma wanda suke makwabtan su jayawa alkhairai kamar yadda zaka ga da yawa daga khairiya da kuma ɗan uwa yadda suke ta wannan kokarin ana ta kokara kulla alaka da waɗansu muhsinun daga ƙasashen larabawa da a dinga agaza ma waɗansu masakin to haka na ake so kar ka zama kana rayuwa dan kanka ka zama kana kokarin jayo alkhairi ya zamanto kana aiwatar da alkhairi li akharaka ga waɗanda ba su da shi in ku Allah sa da makwabtanka to koya ake kai kin kana da wani karfi to kai kokarin ka taimaka musu gurgudan abin da kai karfi wannan kuma ya yi ma kusa da ka jayo mutum zuwa ga fahimtar abin da kake son ka fahimtar da shi na alkhairi taimaka ma makwabta da kuma waɗanda suke yan uwa wannan sai zama sababin shirye su kamar yadda yake zama sababin shiga addinin musuluncin da dama daga waɗanda suka shiga addinin musulunci in har za mu iya ba wanda ba musulmi ba ne ya shiga musulunci kaga min babu aula mu taimaka ma musulmi don ya samu nutsuwa ya karfi kuma fahimtar da muke kai amma in ya zamanto babu wa kyauta babu wa taimakekeniya babu ya kaza to ta kaka mutane za su zamanto sun karbi abin da muke son su karba Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya bamu iko aikatawa ubangiji subhanahu wataala ya sa abin da muka karanta muka dacewa da shi ya karba mana abin da muka kuskure Allah gafarta mana dan uwan musulmi wadanda suke a Palestine ubangiji subhanahu wataala ya kare rayukan su ya kare jinin su Allah subhanahu wataala ya kare mutuncin su Allah subhanahu wataala ya ba su nasara da rinjaye akan makiyansu ubangiji subhanahu wataala ya karya yahudu da dukkan masu taimaka musu Allah subhanahu wataala nuna abin mamaki mulkin mulkin shi a gare su ubangi subhanahu wataala ya jarrabe su da dukkanin musibu da kare tattalin arziki da bala'i da cututtukan da ba za su iya kare kansu ga rabbal alamin Allah nuna musu kaskancin su da koma bayan su da kuma gazawa su ya rabbal alamin ubangi subhanahu wataala ya taimaki al'umma ta Falastin Allah subhanahu wataala ya warkar da masu raunin su ya karbo wanda suka rasa matsayin shahidai wanda suke raye Allah sanya jarrabawa din ta zaman do sababin shiga su aljanna ya rabbal alamin Allah kare kasashen mu musulmi daga dukkan fitintunu da musibu masu bukatu na alkhairi Allah biya bukatu na alkhairi masu damuwa Allah yayi wanda suka rasu Allah subhanahu wataala ya shirya gare su wanda suke da majiyata da marasa lafiya Allah subhanahu wataala ba su lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Allah